نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau alhamis sha ɗaya ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda mala yake karantar da mu ilmomi masu fa'ida da tarin yawa da suke da alaƙa da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sunnonin shi har ila yau wannan mukaddima tana ɗauke da haɗari da tsoratar da al'umma game da wannan haɗari da bid'a da jahiliya ta saka al'umma a ciki idan mutum bai taka tsantsan ya san waye annabi ba mecece alherin sunnan annabi ba sannan kuma a lokaci ɗaya bai san illan jahiliya da bid'a ba to sunnonin da malin ya kawo mana a cikin littafin nan gaba ɗaya ba zai amfana ya fa'idanta da su ba domin su waɗannan abubuwa jahiliya da bid'a to ƙoƙarinsu shine su mai da mutum bayan baya ya rikide ya zama zunzurutun ɗan son zuciya ɗan bid'a mai shirka makiyin sunna wanda ya juya ma da'awar annabi baya Allah madaukin sarki ya kiyaye musulmi daga fadawa cikin irin wannan hadari za mu tashi babun fi sakha'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani akan kyautan annabi alherin annabi baiwa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu musulmi an umarce mu da mai koyi ne da annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in koyi za ku yi to annabi shine kyakkyawan abun koyi gare ku amma ba ga kowa ba sai liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sai ga wanda yake son ya haɗu da Allah salin alan a ranar tashin alkiyama to mai irin wannan fata nagari to shine zai yi ƙauna da son yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi mai kyauta ne mai kyautatawa da kyautayi ne manzan Allah bai da rowa shi yasa an ce mai koyi da shine wajen mumiyi ba inda aka ce mu zama mu a bamu kuna fahimtar wannan da kyau ko daga sanda kake jiran cewa ɗauka a baka kai makaskanci ne domin annabi yana cewa alyadul uliya khairun min alyadis sufla hannu na sama mai bayarwa ta fi hannu na ƙasa mai karɓa alkhairi baki ɗaya allah ka sa mu mu zama masu bayarwa masu koyi da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam so ko masu karɓa Allah ka sa su ta karɓa mai ta samun lada a kansu ɗaukaka ya tabbata gare mu kasantuwan mun zama 'yan dama ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mali ce akhbarana muhammad bin yusuf an sufiyana an ibn al-munkadirin an jabirin qala masu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi an qattu fa qala la qala abu muhammad قال ابن أوينا إذا لم يكن عنده وعدا wannan hadisi al-imam darimi ya same shi ne daga muhammad dan yusuf shi kuma daga al'imamu Sufyan daga ibn al-munkadir cewa jabir ɗan abdullahi ya ce masu ilar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'an qattun ba taba zuwa an tambayi annabi cewa ya ba da wani abu da ake bukatan taimako ko agaji ko tallafi ba faƙala aka ji annabi ya ce la ba zan bayar ba la babu kun gano wannan ba taɓa jin manzan Allah ya faɗa haka ba faƙala abu muhammad ƙala bin uyaina idan lam yakun indahu idan abin da aka bukata annabi bai da shi a lokacin wa'ada sai alkawarin cewa rana kaza lokaci kaza a dawo ana sa ran an samu sai a baya shine in ya tuno ka bashi barin sai ka zo sai ya aika maka misali an ce za ka zo za ka ansa mako guda shagargari sai abin ya samu kawai sai manzo Allah sai ya aika maka kun gano wannan da kyau ko ko baka tambaya ba in ya san ka kana cikin waɗanda suke mabukata ne masu neman tallafi irin wannan kafin ka zo kawai sai ga alherin ya biyo ka haɗaka allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a kitabul fadail babu masu ilin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi an qattu fa qala a mujalladin shi na hudu shafi na 56 lamba hadisi na 1805 qala al-imam muslim yace haddathana abubakar bin abi shayba wa amrun annaqid bihi inda yanayin hadisin yake kenan wa ahmad al-imam ahmad imam ahlus sunna wal jamaa ya fitar da wannan hadisi a kitabul musnad a mujalladi na uku shafi na 307 al-imam al-humaidi ya fitar da hadisin a cikin musnadin shi a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyar da sha biyar a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari biyu da ishirin da takwas wal bukhari fil kitabil adabil mufrad al imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna al adabul mufrad a jiz'in farko shafi na ɗari uku da casa'in da takwas a lamba hadisi na ɗari biyu da casa'in da takwas kala haddafana ya ce ga wanda ya karantar da shi hadisin jami'an mala ya ce dukkaninsu abubakar bin abi sheba ne amrun annaqid ne ahmad bin hanbal ne al'imamu humaidi ne hisham bin abdullahi ne muhammad bin yusuf ne dukkanin hanyoyin da suka ruwaito an sufiyana bin uyaina bihi wanda ya karantar da su hadisin kaf shine sufiyan dan uyaina allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda مالك أخبرنا عبد الله بن إمران حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل بن سعد يشي النبي كسنشي حييا متنمي كنيا النبي أنا كنيا متكا كنغانا la yus'alu shay'an ba taɓa roƙon annabi wani abu ba illa a ƙwaho face ya ɗauka ya bayar kuna fahimtar wannan shi yasa kada ya kasance ba ka da hali sai ka ce to ai annabi duk abin da aka roƙe sai ya bayar ka kwashe duk abin da ke hannunka ka bayar to a nan kuma sai ya zamanto kayi abin da bai kamata ba shi yasa nassoshi ana haɗa su ne duka a fahimce su sannan aiki da su kuma fahimtar a bisa yadda annabi da sahabbai suka fahimta ba a bisa yadda kai karambanin fahimta ba shi sa da yawan yawan mutane za a zo su ta yin aiki a zaton su wannan aiki ne mai kyau har ma an taba su su makale ma wasu awoyi ko hadisai sai sun je lahira Allah ya tuhumce su da cewa sun fassara nassi da ra'ayi kuma makoman mai fassara nassi da ra'ayi wuta ne yasa ka tsaya ka natsu in ana karatu irin wannan ka fahimci me ake nufi annabi mutum ne mai kunya ba a tambayan shi cewa ban yana da ya hana kuna fahimtar wannan da kyau ko amma kai wannan kudin su kenan kudin cefanen iyalanka to je kai cefane ga iyalanka ya fi wannan da za ka bayar mun gane saboda a wani hadisi ya ce wabda biman ta'ul fara da wanda kake ɗaukan ɗawainiyan shi akwai mutumin da bai iya jimirin yunwa yunwa na wahalar da shi matuƙa to sai wani ya zo ya ce allazi wahidin kuɗin kenan naira ɗari zai iya sayan biredi da ɗan abin nan ya sha ya ƙoshe ya zauna lafiya sai ce to an ce ana ba da kyauta sai ya ɗauka ya bayar kafin la'asar ya mutu shi ya kashe kanshi mun gano wannan da kyau ku ya yi aiki da hadisi ba a mahallin shi ba shi sa ba ka ɗauka ka koya ma kanka ba je ka zauna malamai su karantar da kai su bayyana maka yadda magabata na kwarai suka fassara waɗannan nassoshi sannan suka yi aiki da su annabi mutum ne mai kunya matuƙa yana jin kunya a tambaye shi wani abu annabi yana da hali bai bayar ba allah maɗaukin sarki ya samu dace مالي أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا عبد الرحمن بن محمد أم محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر الرجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم هنين wani mutum daga cikin larabawa yake sun sa kai sunan shi saboda abin da ya yi ba abu ne mai kyau ba jama'a wannan shine ɗabi'un sahabbai ɗabi'un mutanen kirki domin ya ce daga mutumin da ya zo daga cikin larabawa wannan ibhami ne a cikin hadisi kuma in har is ibhami ya zo to malamai ba sa karɓan shi wa mubhamun ma fihi rawin lam yusab amma idan ibhamin na sahabi ne to wannan la yadur kun gano wannan da kyau ko domin wannan sahabi ne to su kuma in mutum ya yi wani abin da ake ganin na asha ne jama ba sa bayyana sunan shi in ma kaga sun bayyana abin to ana da bukatuwa ne matuka gare shi in ba haka ba la yuhibbullahu al-jahr bis-su'i min al-qawl Allah bai bukatan yada miyagun maganganu shi yasa a yau ɗabi'un mutane jama'a sai dai ai ta masu wazi ana masu addu'a Allah ya shiryar da su amma ɗabi'un su ya lalace ba ka jin alheri yana fita a bakinsu wallah sai sharri ba ka jin gaskiya a bakin mafi yawancin mutane sai ƙarya ba ka taɓa jin kalmomi na yabo a bakinsu sai kalmomin ɓatanci da sharri wannan al'umma ce ta zama bakar al'umma yanzu wanda wannan shine ɗabi'an shi don allah me kake tsammanin 'ya'ya da jikoki da zai haifa wannan fa shine ɗabi'an shi ɗan shi da jikan shi da za su biyo bayan shi ya kake zato ba wannan ne ya sa annabin Allah annabin Nuhu da ya zo addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu wa ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara saboda zaka kalli su waɗannan da suke yanzu ya suke ya ke tunanin kuma waɗanda za su biyo bayansu duk aji wannan ɗauko tukulluman al'amarin tun daga farko allah maɗaukin sarki ya ba da bayanin wasu bayan allah na ƙware mutanen kirki cikin alkur'ani cikin sotu maryam annabawa ne da manzanni manya-manyan annabawa da manzanni amma suna wucewa kawai sai allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us shahawat sai ce fa sawfa yalqawna ghayya baka tana waɗannan da ke waɗannan abubuwan haka suke baka tana haka suke fa khalafa min ba'dihim khalfun su waɗancan nagarin sun gabata amma waɗanda suka biyo bayan su su kuma zama yan banza adha'us salata ba abin da suke fara mafarmaki illa sallah wattaba'us shahawat abin da ya masa daɗi a rai shi ne abin gabansu kuna gane wannan shi sa jama'a babu mutumin da ke yada kalmomi na banza sharri kage yarfe batanci ga musulmi sai mutumin banza sabon manzan Allah da aka ce mai koyi da su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad dau. sahaban da Allah maɗaukin sarki ya yaba yace mu bi fahimtansu da fahimtan annabi wa man yashaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين to su baka ɗabi'an sai kyau haka suka tarbiyyantar da hatta almajiransa tabi'ai yanzu nan tabi'i ne ya zo karantawa don abin da aka yi ba daidai ba ne sai ce daga wani mutum daga larabawa yake kuma ya ce zahamtu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mun shiga cikin turmutsu-mutsu cikin yanayi na matsatsi cikin yanayi na ziham kun gano wannan da kyau ko an yi cancarin dowa a wani waje yoma hunai ne a ranar yakin hunai kuma gani ga manzan Allah wafin rijili wancan bawan Allah ce kwaga ƙafa ta na'alun kafifa wani takalmi ne na sa irin na sojoji babba mai kaushi ke kafa na ala rajil rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin wannan turereniya da turmutsu mutsu da yawan mutane kawai sai kafa na sai ta taka kafan annabi kun gano wannan da kyau ko fana fahani nafhatan bi sautin fi yadihi sai annabi ya dan tsula min wata yar bulaliya da ke hannun shi dan kada kadan tsul mana ka taka na daga ni kuna fahimtar wannan saboda ya taka kafan annabin matukan takawa wa qala yace bismillahi auja'atan annabi ce bismillah kash ka ko jiman ciwo ko ko ka matse man kafa ko ko ka danne man kafa kuna fahimtar wannan kala fabittu li nafsi la'iman yace kwana nayi wallahi ina zargin kaina abin ya dame ni aqulu a raina ina cewa auja'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ji ma annabi na matse kafan annabi abin yana ta dawowa a zuciyar shi na damun shi ikon Allah waɗannan da suka ƙoshi da tarbiyya kenan kun gano wannan da kyau ku waɗanda tarbiyya gaba ɗaya ba san ma inda ya je ba su tunaninsu jagoransu shine mutumin banza a idansu za su yi abin da za su yi su makara ba ko damuwa ba su yi ba shine fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u kulla shay'in kuna fahimtar wannan qala fabittu bi lailatin kama ya alamullah ya ce na kwana a wannan dare wai daren nan yi muni allah kaɗai ya san irin damuwan da nake ciki falamma asbahana idan rajulun ya kolo ya ce garin allah na wayewa kawai sai na ji wani mutum na shela yana cewa aina fulan ina wani kunga wannan kunga har yau da yake ba abin arziki ba ne ba su bayyana sunan shi ba kun san abin da yasa suka bayyana ma'iz da gamidiya saboda annabi ya bayyana cewa sun yi tuban da da za a raba maɗaukacin mutanen madina ya ishe su shiga aljanna to da yake alheri ya biyo baya sai suka ambata cin da sharri ne sabon manzon allah biyayya suke da shiga alkur'ani ba sa haka wani zai ce shi ya ma san alkur'anin gaba da baya amma ga ga ɗabi'un shi ga jaki da shi mun gano wannan da kyau ko mutum dai har mutum hannu na kafa kafa hannu na mutum kafafun mutum mun gano wannan da kyau ko idan wani dalili ya sa ka hudda da shi wallahi sai ka gare gara kura da shi saboda ɗabi'un gaba ɗaya ba irin na sunna bane yanayin gaba ɗaya ba na addini bane kuna fahimtar wannan da kyau ko wani yana ga cikin ɗabi'un ahalus sunna ba sa yawo da batanci da zagi da shar waɗanda aka san su da wannan ɗabi'a khawarij ne rafida yan shi'a nawasib mu'tazila waɗannan mutanen banza su ne waɗanda ake jin zagi da batanci da sharri a bakunansu amma duk mutumin kirki mabiyin annabi ba irin waɗannan kalmomi a bakin shi kwata-kwata in ka gani ko to shi kenan an dai samu matsala ya bar asalin inda yake ya shiga wani abin kuma Allah shi kyauta ƙala ƙultu sai na ce haza wallahi lazi kana minni bil amsi ce kai ka kai ka kai abin da ya faru da ni jiya ne kun san dama ya kwana ba bacci ya kwana cikin zulumi da tintintini to kuma ya ce yanzu ana nema na laifin da na yi jiya ne ya taso kaga mutum ya jin tsoron laifi ƙara ma laifin yake wannan ya nuna maka cewa alaƙan shi da annabi da sahabbai ta ƙara nisa ta ƙara bazama saboda babu kunya idan shi babu sanin ya kamata tattare da shi babu mutunci cikin gudanarwar shi zai abin da ya ga dama kuma ba abin da wani waye isa ya mai kwaba ya kwabu kuna fahimtar wannan da kyau ya ce abin da ya faru jiya ne yanzu ya zan yi kala in kai ne sai ka gudu ka buya wannan shi ma another rashin mutunci je ka ce baka ganna ba wannan wani mataki ne na rashin girma da ladabi da da'a ya ce to fantalaqtu yace na bi shi muka rankaya wa ana mutakhawwifun ni ina cike da tsoro gabana na fadi fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina isa sai annabi yace innaka wata'ita binna'alika ala rijli bil ams abin da yake tsoro jiya ka taka man kafa takalmanka fa'auja'ata ne ka ji man rauni na ji zafi matuƙa fanafahtuka nafhatan bisaut na sa bulala na ɗan tsula maka kawai mutum wai ana tare da shi wai dan shi wani ne sai laifi ba za tsula mai bulala ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya laifi ake ganin abin da ya ba daidai ba sai a ɗan bashi tsul don ya gane ina fatan mun gano wannan da kyau fa hadhi samanuna na aja ga tumaki tamanin fahuzha biha ka tafi da su madadin wannan tsul da aka yi maka da doruna kun gano wannan da kyau ku shi manzan Allah komi nashi alkhairi ne wai wancan bulalan da ya tsula mashi yana ganin kaman ya bata mashi to ka fara wannan zo ga awaki tamanin je ka sha duniyanka takon da kai mun kuma je ka an yafe maka jama kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan hadisi sai dai malin ya ce wanda mu gama karanta a can farko da farra da bihi dara kutane bi hazal isnad al'imamu dara kutane ya kaɗaita da wannan isnadi wa fi isnadihi zam'a bin salih a cikin isnadin shi akwai zam'a dan salih qala al-hafiz fi at-taqrib da'if kun ji wannan ko to shi kuma fi isnadihi rajulun majhul a cikin isnadin shi akwai wani mutum shi ko majhuli ne a babu jahala ai domin ya ce an rajulun min al-arabi qala zahamtu rasulallah da shi aka yi to a shi sahabi ne kun gano wannan da kyau ko jahalatu sahabi la yadur wannan bai cutar da hadisi inda tabi'i ne zuwa ƙasa to duk in aka samu mai ruwayan da layu san ba ambace shi ba to wannan illa ne kuma a cikin isnadi zai kashe hadisin Allah ya sa mu dace to kun ga alherin annabi ko ka zo da laifi ka tafi da alkhairi kun talan mutumin nan namu ba ƙauyen nan wanda ya zahari ya zo ya tafi da me da hatsi da zai je ci abinci shi manzan Allah alheri ne abin shi baki ɗaya ba yahude ne annabi ya ci bashin dabino ya raba masababbin musulunta aka yi alkawari cewa ga lokacin da zai biya lokacin biyan bashi ya yi annabi bai da abin biyan bashin ya zo ya samu annabi ya ci kwallon manzan Allah a masallaci a gaban sahabbai nan da nan umar ya tashi ya mai tsawa ya hankali shi annabi bai kalli abin da wancan ba yahudi ya yi na karya alkawari na shaƙe shi da faɗin kalmomin cin mutunci gare shi ba umar ya kama da faɗa cewa me yasa kai kaza mu ne muka ci bashin shi haƙƙin shi ne a hannunmu me yasa kai kaza bayan da umar ya yi la'asar kaga two parties ne suke faɗa ko to an kwantar da ɗaya yanzu faɗa ya kare ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai annabi ce kai kuma bawan Allah yau muka yi za ka ansa kudinka ba lokaci kaza da kaza ba ashe ashe tun zuro shi aka yi mai fushi da fushin wasu wasu ne suke da fushi da annabi sai suka rasa yanda za su yi sai suka samu wannan dama sai suka makale mata kuna fahimtar wannan da kyau ko suka makale a ƙarƙashin ta yau zagin yau daban na gobe daban na jibi daban kaza wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas wallahi irin wannan lokacin ne tarihi ne kawai ke maimaita kanshi tarihi ne ke maimaita kanshi wai ana bin annaba bashi wai bin bashi ya zama cin mutunci ikon Allah ban taba ganin wannan aya mafi girma cikin alkur'ani aya mece ce ayan bashi ne dan kana bin wani bashi sai ne annaba har ya mutu silken shi na canjin gine a hannun ba yahudi ana bin shi bashin ciyen shinkafa 20 sai da gwamnatin abubakar ta zauna sannan aka biya aka hansu yanzu wannan ya zama aibi da zagi kuna fahimtar wannan ya zo ya ci kwallon annabi ya ma'annaba ɓatanci ba yahudan nan take kuma ya tiras ya ji kunya annabi ya ce ka yi haƙuri za a biya ka bayan kwana biyu sai annabi ya ce ma umar je ka ɗebi buhu kaza ka biya shi sannan ka ƙara mai da adadi buhu kaza ya ce na mai kuma rasulullah ce kai mai tsawa ka firgita shi sau da ka biya shi wannan firgicin da aka yi mai ma'anan wannan kar a je lahira ya zo yana kukan cewa an mai ba daidai ba a biya shi ku biya shi da ɗan abun masarufi ko kuma ku wuce da ladan ku lafiya lau ba sa son lahira a tuhumce su koda da kalma ɗaya da suka taɓa gaya ma wani amma a yau wai mutane sun zama wasu irin mashiririta saboda shirme ba ma sa fahimtar nassi mutum ya kwashe zamanin shi yana ɓatanci da cin mutunci akan al'umma wai kun zaɓin da yake tunani in ya gama duka wai sai zai same ka ce da Allah wani ka yi haƙuri ka yafe ni da Allah ko ya yafe maka wallahi azim ba ta yafi ba sai ka gaya mai damejin da abin da kai mai ya yi mashi tukuna ya gani zai yafe ma sannan sai ka bi duk inda kai wancan ɓannan da ya maɗiɗi ka koma dalla-dalla ka kare mai mutuncin shi duka don Allah jama'a idan ba ka iya yin wannan da wani dalili tun farko za ka yi ba yahudi ana kai mai hatsi ya ga a'a to ai ya wuce yadda shi ya bayar sai ya tambayi umar sai ya ce eh annabi ne ce in kara maka saboda ran nan ka zo mun firgita ka mugun abu yayi aka yi mai alheri ainihin take sai musulunta idfa billati hiya ahsanu sayyi'a tun kuɗa mummunan abin da aka yi maka da kyakkyawa fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim sai wanda tsakanin ku dama akwai adawa da kiyayya da gaba da duk ma abin da ake kawa na nuna ba a jituwa sai zama masoyinka aminin ka na kud da kud sai Allah ce babu wanda zai samu wannan illal ladina sabaru sai wanda suka yi haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazzil azim babu wanda za a samu wannan sai wanda yake da rabon duniya da lahira wanda bai da wannan ko ba zai iya yin haƙurin da zai iya cimma kyakkyawan manufan da ke ran shi ba yanzu kaga taka annabi yayi zafi annabi ya ci annabi ya kokarin ɗaukan matakin da zai kare kafan shi daga ciwon da yake ji ya ɗan tsula mai bulala kaɗan amma kuma shi ma annabi kenan in ka fahimta ya kwana abin na damun shi shi yasa garin Allah na wayewa ya yi aka kira shi aka ce ɗibu waɗannan ka je ka shashi galinka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine abun koyonmu wannan shine rasulullahi mala ya ce akhbarana yaqub ibn humaydin haddathana abdul aziz ibn muhammadin عن ابن أبي الزهري عن الزهري أن قال إن جبريل قال الإمام الزهري yace jibril ya ce to kaga ana an samu matsala zuhuri me sahabi ne zuhur tabi'i ne yazo ya ce annabi ya ce kun gano wannan da kyau ko shi yasa mala ya ce isnaduhu da'ifun isnadun wannan hadisi mai rauni ne hadha isnadun munqati wannan akwai inqita'i cikin wannan isnadi baina zuhuri wan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama is kun gano wannan ke ku isnaini aw akthar yace akalla mutum biyu sun fadi ko sama da haka saboda shi zuhur na daga cikin sigarut tabi'in kun gano wannan da kyau ku idan yana cikin kibarar tabi'in hadisin shi zai zama mai mursal yumkin an ya kuna shaksaini sakata zai iya yiwa mutum biyu ne suka faɗi sau da cikin sigar a yana ganin mun karanta wannan ji a cikin nuhuba ku allah maɗaukin sarki ya samu dace to ya ce jibril ya ce ma fil ardi ahalu asharati abiyatin illa qallabtuhum فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم cewa ba taɓa samun wani gari da ke da gida goma wanda aka tura ya je kifar da su ba wanda ya samu mutanen kirki ne masu alheri wanda alherinsu ya kai ga suna ɗiban dukiyan suna ciyarwa saboda Allah kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda annabi bai da shi ko sabai suka tara kudin da aka yi hidima da shi aka yi addini shi sa lokacin da ake harkan addini fi halatul bida'iyya a halin farko a halin farko sahabbai ke ba da kudin da ake yin addini da shi kun gano wannan da kyau ku sahabbai ke ba da kudin da ake yin addini da shi a lokacin da gwamnatin musulunci ta yi ƙarfi saura bai wuce shekara biyu da watanni annabi ya rasu ba bayan yakin haibar lokacin ne annabiyar ka ɗiban kuɗi yana ba sahabbai kuma su ma ba kowa ba sai wanda ake ganin yana da matsala mun gano wannan da kyau ku in ba haka ba kowa annabiyar ka ba kuɗi ba ai ba inda gwamnati ke ɗiban kuɗi tare ba mu kowa ai to amma matsalan shine jahili ne bai san karatu ba sai ya waiga ya kalli wani waje sai ya ɗauka wai haka ake te tun da aka fara musulunci kenan la ya sauyi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ta yada fahimce ta kenan to sun koma yin adashi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko ya zama wajibi mutane su rika fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce babun fi tawadu'in rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai yi magana dangane da tawalu'un annabi tawalu'u na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce haddathana Muhammad bin Humaydin haddathana al-Fadl bin Musa haddathana Hussein bin Waqid an Yahya bin Uqail an Abdullah bin Abi Awfa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakthuru adh-dhikra wa yuqillul lagwa annabi ya kasance mutum ne mai yawaita ambatan Allah yana yawaita zikiri kaga zaman hira da wasanni da hirace hirace annabi ba ka bai ba ka safa yake yin su ba aksar ma yakunu fi halatin nabi azzikir kun gano wannan da kyau ko mafi yawancin abin da annabi yake kenan zikiri to kai sai ka auna ka gani tsakaninka da Allah da ambatan Allah da hiran da kake wanne fi yawa tsakaninka da Allah wanne fi yawa yau da za a ɗauki ayyukanka na alheri a zuba a skeli a ɗauki waɗannan abubuwan da kake yi a zuba a skeli don Allah wa zai tsira kuma zai wahala ka ga mutumin da ya ɓata lokacin shi game da waɗannan hirace-hirace da wasanni da bawo'i da kallace-kallacen fina-finai da sauran wake-wake baka gan shi mutumin banza ba ne zai wahala duk wani sharri da ke yawo a cikin gari za ga akwai bakin shi a ciki duk wani batanci da za a yi ma wani za ga akwai hannun shi a ciki zai wahala ka same shi mutumin kirki irin abdullahi dan umar zai wahala sai ka yana shiga sharu ba shi hannu sai ka same shi kawai yana kin wani sai ka ce mai dalili wasu ma bai sani ai an ci a haka za ka ƙara rayuwanka ina fatan mun gano wannan da kyau ka je lahira allah maraukin sarki tambaye ka me yasa ka ka ce ma allah wai an ce ma ni reni ke tsakaninku da allah da ya ce in ja akun fasikun bi na bayan fata bayan to aini allah ina ganin wani da mutunci ne to ai allah shi bai ganin shi da mutunci cin da ya zo da maganan batanci yanzu a wajen allah tun daga lauhul mafus hal qur'ani sunan wannan fasiki kowa ne ne shi je kai bincike tukuna binciken ma kana da bukatan shi ne eh ina da bukata saboda kai ma fasiki ne don zuciyanka ta fari amma in mumini ne ya ji maganar batanci a karan farko cewa yake karya ne domin ya ce zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin in kai mumini ne da jin maganan sai ka karyata kawai amma in kai ma fasiki ne dan uwan shi cin da sanda ka zauna kana jin ƙaryan daga lokacin an tube maka rigan imani an sa ma na fasikanci to abin da zai dawo maka da rigan imaninka shine ka je ka bincike kana bincike ka ji gaskiya al'amari sai rigan imani ya dawo wancan gulman ta tashi a daidai wannan lokacin shi kuma wancan ka gano gaskiyan shi sunan fasikanci ya kau daga gare shi yanzu laifin da ya rage muku ɗaya shine laifin gulma da haƙƙi ɗaya da ya saura a kanku shine na zuwa ku nasiha jama'a wallahi masu zaman dandali sun shiga uku kun gano wannan da kyau ko wallahi sun shiga uku ku yi hankali kawai lada ya maka yawa da ka rasa yadda za ka yi da su kake kaiwa bolan makiya ya mana wani ƙin shi kake kana zagin shi to lada ya maka yawa kaji kana ta zuba inda yake ina fatan mun gano wannan da ke Allah madaukin sarki ya kiyaye in dai kiyaye ne Allah ya sa ku mutu kuna yi wa yutilu sala sannan annabi yana tsawaita sallah wa yuksiru al-khutba amma wajen khutba kuma annabi yana yin takaitacciya wala ya'naf annabi bai da zafin hali bai da onof mun gano wannan da kyau ku bai da hayaniya da zafafawa da maganganun ta da hankali manzo Allah baya yi duk wani abu na violence baka jin shi a bakin annabi wala yastan wala yastankifu annabi baya jin kyama da kunya an yamshi ma al'armala ya rika yawo tare da tsofaffi a ce babban mutum irin kana yawo da wannan tsohuwa haka annabi wal miskin kuma bejin kunya tafiya da talakawa ka san yanzu mutum na kaiwa wani waje kawai sai ya samu kanshi girman kai wani bai ma fa kai ba wallahi bai kai ba sai ga aishi ba zai iya zama da suwana ba ba zai iya zama cikin suwana ba ya fi ƙarfin wannan to manzan Allah bai fi ba sai maga da kai da annabi waye girmi wani kuna fahimtar wannan fa ya qadiya lahuma hajatahuma duk wanda yazo hajahuma duk wanda yazo sai annabi ya je biya musu bukatunsu hajatahuma duk bukatun da suka zo da shi zai saurare su zai magana da su cikin aminci ya gaya masa hakikanin gaskiyan abin da Allah ya koshi da shi amma kalli mutane yanzu duk wanda zaka ji magana daga wajen shi wallahi ƙarya zaka ji ta mutane yau sun mai da ƙarya ta zama gaskiya sun mai da sharri ya zama shine mutunci Allah shi kyauta wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama baki da wani hadisi ingantacce ne akhrajahu an-nasai fi kitab al-juma'a babu ma yustahabbu min taqsir al-khutba al-imam an-nasai ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku shafi na 120 lamba hadisi na 1413 min tariqi fadl ibn musa bihi wal hakim hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak a mujalladi na biyu shafi na 614 من طريق حسين بن واقد به وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه duk wannan hadisi al'imam bukhari da muslim sun ya cika sharaɗinsu amma dai ba su fitar da shi ba wa wafaqahu zahabi al'imam zahabi ya mara mai baya akan inganta wannan hadisi da alhafiz al'imam al-hakim an nesa buri ya yi ma hadisin allah ya saka mashi da alkhairi babu fi wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai yi mana magana akan alamun rasuwan annabi har zuwa ga rasuwan manzan Allah gano wannan da kyau ku wannan gaba kenan in kun lura ya ta sama zuwa ƙarshe cin da an fara tanin yin magana kanwa kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da duk abin da yake da alaka da shi annabi kuna fahimtar wannan ko Allah maraukin sarki ya sa mu dace mala yace haddathana Suleiman ibn Harbin akhbarana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Ikrima qala qala Rasulullah sallallahu qala al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu abbas ya ce la'alamanna ma baka'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fina ya ce ko wallahi zan yi bincike in gano yaushe ya rage zaman annaba a cikinmu faƙala ya rasulallah sai zai ce ya manzan Allah in ni ra'aituhum ni na ga waɗannan mutane kada a zauka suna cutar da kai abinda kullum nake gaya ma ɗalibai ke wai don Allah jama'a don ana zagin mu ana mana sharri ana mana ƙage duk wanda yake tare da mu tsakani da Allah ba munafiki bane ya kau da kai kuna fahimtar wannan da kyau ko laqad azauka sun cutar da kai wai mu da yake cutar da mu mu ne suwa waye aiko mu amma manzan Allah fa kuna fahimtar wannan da kyau ko wai za mu ɗauko addini irin na annabi ne mai firi don Allah kun jahilci maganan warakatu bin Nawfal me faɗi me warakatu ya ce ba wani wanda zai zo da addini irin wanda ka zo da shi mai illa odiya sai an yi adawa da shi ana karanta muku nassi saboda gulmace-gulmace yawa a bakinku sai kasa fahimta ni wallahi na ɗauka duk wanda ga mai nassi ku zai zama mai jin magana ne kuma gulma yawa a bakin ɗaliban ilimi wani da ake zagin shi kanun ubanka ne ba ya ce ka bari ba wannan ba shine gishirin tafiyan ba me ke tabbatar da tafiyan ba waɗannan makiyan ba amma kiri-kiri mutane wasu suka tasa jin abin da suke waɗannan abubuwan da ake annabi ne Allah ya ce mashi fas da bi ma ta umar wa arid anil jahi ci gaba da abin da aka umarce ka duk wani ne ka kawo da kai karbu da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau amma wai kiri-kiri mutane suke ji ai an ce kaza a ce wanda ya fi wannan nan matan annabi tana ɗakin shi matan shi ce suka je suka ce ta yi zina akwai maganta kai wannan zaidu ɗan harisa suka kalli usamata ɗan zaidu ɗan harisa suka yi mai ƙazafi da annabi annabi musa suka yi mai ƙazafi cewa gwaiwa yake da shi suka yi mai ƙazafi ya yi makaro ciki an yi wannan ko ba yi ba nan ba da ku muke karanta zagin da ake masabin manzan Allah ba wai ka ce wai a daina wallahi abin da nake fahimta ba kuma fahimci na so shi ba kwata-kwata in ka ce a daina ko so kake ka ce a soke Kur'ani da hadisi in ku Kur'ani da hadisi za su gaba da existing kai kuma za ka bi su ko na rantse da Allah ba za ka zauna lafiya ba har sai ka mutu annabi ya ce mutumin kirki ba zai gushe ba yana fuskantar jarabawa iri-iri cikin addinin shi cikin rayuwan shi cikin iyalan shi cikin komi nashi hatta yalqallaha ba za a bari ba har sai ya hadu da Allah wa ma alaihi khati'atun bai da wani zunubi sun gama kwashewa to so kuke yi mu je lahira da zunubi ku bar tsinannin baye su kwashe mana ku kun gano wannan da kyau ku ku bar su su lodi me yasa mutane suke wannan kana tsammanin yanzu wannan hadisin duk makiyin annabi zai so ya ji ana karatun nan ko kuna saurare kuna gane wannan zai so ai ba zai so ba duk matakin da zai kokarin ɗauka wajen ya ɓata zai yayi to ka bar shi ai ga shi ga mai abin nan mun gano wannan da kyau ko daga ran da ka ce bari kai kokarin wai kai kana da wasu kalmomi da ya fa na Allah ko to daga lokacin sai Allah ya baka da shi amma daga lokacin da ka ce Allah ba zan iya ba iyaman ka ba shi waje ka gani tun abin da muka ce kenan Allah ba za mu iya ba inni magalubun fantasir Allah an fi ƙarfi na ka kawo man agaji in anni magalubun fantasir kuma ka gani Allah zai kawo ko ba zai kawo ba kullum abin da nake nuna muku kenan kullum abin da nake nuna muku kenan wallahi ku ɗabi'anta da ɗabi'an mazaji shi sa san da mahaifiyar annabi ta haife shi mai ta ce kun rajulan ka zama namiji man ɗabi'an mata ba namu ba ne gano wannan da kyau ana cutar da annabi wai ka ce mu ba za cutar da mu a kirkiri magana ta ƙarya wanda ba mu taba jin ta ba ce mun faɗa to sai mi ka tsaya ka ce wai zaka kare wannan ka zama sakare ka zama sakare fas da abi ma umar ko ci gaba da abin da aka umarce ka sanda za a yi wannan abubuwan kaji annabi yawaita zikiri yake lagawo fa ba ruwan shi da wannan amma in har baka yadda abu kaza da mutane suke batalon cewa lagowo bane ko wallahi al'adib sai ka mutu ba imani wata rana za ka zauna kai baka da ajanda mutane ne za su rika maka ajanda ba ka da ajandan kanka sai wani ya kirkiri ajanda sannan ka bi in wani ma ya kirkiro ka bi in wani ma ya kirkiro ka bi aikinka kenan wala ka shiga uku wala ka shiga uku jiya muke tafiya da wani uwa yana magana ƙashinta ya manta ma yayi sai ya faɗi magana yake cewa mutum ya shekara talatin da biyar bai da ra'ayin kanshi sai ra'ayin wasu yake bi ya ce zai wahala ya zo mutuwa iya kalmar shahada saboda bai iya ƙirƙirar maka to kaga ajandan wasu ya rika bi bai da tashi irin wannan abubuwan da nake jan kunnen ku a kan shi so duk mutumin da kaga Allah madaukin sarki ya zauna da shi irin wannan wajen maganan Allah yake son ya ji kadai wallahi Allah yana nufin alkhairi ne gare shi kuma alama ne daga cikin alamun mutumin kirki ne kun gano wannan alama ne shi mutumin kirki to ku cin da haka ne ko wallahi sai ya fuskanci matsaloli to in ka gane haka ko to kawai ka sa gaban ka kawai nan kun gane dama da hagu kai kaman ba kowa a duniya sai kai kadai ba kowa a duniya sai kai kadai malam kaji ka zaka ce naji wanda ya fi shi ai an zagi wani ka ce an taba zagin annaba ma ina gan dai wani bai kai annaba ba kuma zagin da aka yi ma wani bai kai illan wanda aka yi ma annaba ba Allah da kan shi ya gaya ma annaba dan adam na cutar da ni dan adam na zagi na bai kamata dan adam ya cutar da ni ya zage ni ba ga abin da dan adam yake faɗi to dan adam mai wannan mugun tunanin da mugun aiki da yana ma ubangiji irin wannan ta'addancin wai sai ma dan uwan shi wanda suke class ɗaya shine shi ma dan adam kai ma dan adam to dan Allah sai ne na sha buga muku misalan nan yanzu kalli saddauna waye ta kama waye bara sama haka kawai suka bi suka kashe shi in ka ce wani ɗan siyasa ne shek jafar ba bai da makiya sai aka waye gari ni da kai muna da makiya don allah wannan ya zama ya kamata ya zama abin mamaki ahmad ɗan hambali dukai suka rika yi suna ɗaura shi a jaki sai da suka ɗaure shi wata 28 a gidan yari ba cdd ba sadara daga fatawa kun gano wannan ku ɗauko ibn taimiya gidan yari ya mutu daga fatawa ku ɗauko ibn alƙayyim daga fatawa an ɗaure shi an da kai an ɗaura shi a jaki tsirara an yawo da shi kasuwan ƙauye duk wannan ya wuce kana tsammana ko wanda za a iya mana cikin wannan abu ɗaya za su iya kisa da ɗauri amma sanda suke zagin sannan maƙiya ke ƙara fahimta mu gano wannan mu abin da muka fahimta ko da kuke ƙoƙarin a bari wallahi ku ne makiyan da awanmu so da makiyi shi ke kai ka inda baka saje ba kun gano wannan da kyau ku ga an ci an cutar da annabi na tsane muku wannan dogon magana ne domin ku fahimci inda al'amari yake ba malamin da a duk duniyan ƙasar nan bai da maki to in laushi ne wajen karatu don allah ka kai abubakar gomini a zamanin abubakar gumi in ana rikici a ƙasan nan in yi miƙi ya magana shi kaɗai sai kowa ya haƙura musulmi ya haƙura kirista ya haƙura ɗan izala ya haƙura ɗan ɗarika ya haƙura haka ne sau da kowa ya da abubakar gumi babba ne mutumin kirki ne ba ɗan cin hanci da rashawa da danna kuɗin zakka ba ne amma yanzu da ba abubakar gumi duk waɗannan mashirmantan sai a yi ta sa su musulmi da arna amma sanda suke jawabin ma sannan ne suke ƙara tunzara wasu ku gano wannan a su gama a ƙiji amma a irin wannan yanayi ne a yanzu fa ke zagin gumi zagi mafi muni wasu sun ce wai sun gan shi a wuta kana da yadda zaka hana su ne kana da shi ka bar su su ta yi ai akwai yawma tubular sara'ir akwai ranar tonon silili yana tafi shine yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim duk mai dabara ko duk wanda ya maka wani abu ka ce a bar wannan abun sai kun haɗa wannan rana a bar kes ɗin kayi a fil zuwa ina high court for justice kotu ta ƙololuwa ta adalci shine kotun rabbul izzati wal jalal kowai kai karin shi a wannan kotun ɗin ya gama hayaniya in zai same ka ci a ba wani abu me kake nufi da ba wani abu kayi a fil ka rabu da shi ba wani abu kayi a fil ku haɗa a can kuna fahimtar wannan yanzu ƙarar aka ce in ni ra'aituhu ni fa ina ganin su kada a zauka suna zaginka suna cin mutuncinka suna cutar da kai wa a za ka gubaruhu kuma za zo suna baɗa ma ƙura suna maka abubuwa na ɓatanci iri-iri falawitta hasta arishan tukallimuhum minhu da za ka samu a ce a maka wani rumfa a fita maka da wani dan ofis da za ka rika magana ta nan ƙoransu da zagin sai daina zuwa wajenka dan annabi yana zaune fa yana karantarwa fa ba yahudi ko wani krista ko wani mushrikin madina ya zo wuce kawai sai tafi na ma annabi habu ya ce na waka yana zagin shi wala ka suke wa in yakadu la yazluqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra in sun ji wa'azin annabi sai suna hararin shi wai tunanin su kila a samu wani mai kambin ido domin kambin idon shi ya tasiri ya cutar da annabi wai annabi da aka yi ma wannan jama'a muna karanta maganar shi mu ba za a mana ba in ko kaga ba a mana ba to wallahi ba mu bane ka ce ka nemi inda wasu suke mabiya annabi amma mu kuma ake ma sai ka ƙara natsuwa da amincin cewa lalle mu din mu ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan aka ce ma annabi ya nemi wani ofis da zai ka zama kayaniyansa kai kai zuwa gare shi faƙala ya ce la a zalu bai na azhurihim ce Allah ni ba zan gushe ba tsakaninsu nan zan zauna ya ta'una aka bi su rika taka ni wai na zi'uni suna jayayya da ni wai na zi'una rida'i suna jan mayafi na su hayaniya in shiga kasuwa su bankaɗe ni in shiga kaza su kaza su kaza hatta ya kuna Allah huwa alladhi yurihuni minhum har Allah ya zama shi zai hutar da ni daga gare su yana annabi yayi me yayi afil Allah ne zai hutar da ni qala abbas ya ce fa alimtu anna baqa'ahu fina qalil ce nan na gano annabi ba zai dade a cikin mu ba kun gano wannan amma in yana tanin dadewa ko to zai iya daukan mataki ko yayi amma in ba haka ba fa to shikenan yanzu abin da mutane suke so mu mu daina karantar da ku wannan ko kuma mu raba lokacin biyu sai mu rika zama a dandali ka sa ko wanda yazo ya same ni har gida yana daga cikin laifukan da ni ne mashi ba a gani na a wajen da ake hira nace har kiyama ta tsaya ba za ka ganni ba in wannan laifi ne ka kara ba ka yawan kawo mana ziyara kana gaishe mu na ce ku me yasa ba ku kawo ziyara kuna gaishe ni 50-50 ban zo ba ku zo ba shi kenan kun gano wannan in laifi ne wannan kuma kun yi kuna fahimtar wannan da kyau ko ba ku kaza duk abin da aka kawo sai ga irin wannan laifin su ma sun yi to amma shi dokin mai baki ya fi gudu to malam ya kamata sai kai bayani ka kare kanka zance ba wanda ya isa dan ni ba yaron wani bane ni yaron manzan Allah ne yanda annabi ya ka zanyi ai da garin da suke zagi karama da kai da su kun zama ɗaya kun yi kunnun doki annabi ne yake zaune da abubakar sai wani takadar ya zo yana zagin abubakar sai abubakar ya kalli annabi sai ya kalli takadarin annabi kawai na ta dariya abubakar sai ga a'a to ya ana zagin shi kuma manzo Allah na dariya sai dan rama sai annabi tashi bar wajen ya fushi Abubakar ya ba annabi ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah shi na bada fanshin fansan iyayena me ya faru ya zagan dan na rama ka tashi ya ce eh ai san da yake zagin mala'ika aka turo yana rama maka shi da bai yake bar dariya shi yana yin abin da ke bin iska in ya zaga sai ya fada bakin shedan shi ko mala'ika yana tsine mai albarka yana faɗi sai ya wuce hannun Allah shi da daga yana shirme kai kuma ana abin nan kuma sai karama sai mala'ika ya tashi sai wani shaɗanin ya zo kenan za a haɗu tsakanin shaɗan da shaɗan a buga kenan ya ce to ni ba na zama inda shaɗan yake sai na bar wajen a zatona wa ala hazal kadari kifaya ne ɗalibul haq Allah ya sa mu dace malice wannan hadisi ingantacce ne awradahu al-haythami fi majma'iz zawaid a juz'i na tara shafi ne 21 wa qala rawahu al-bazzar wa rijaluhu rijalu sahih akhbarana al-hakim bin musa haddathana yahnu yahya bin hamza an al-auza'i an daud bin ali qala qila ya rasulullah ala nahjibuka cewa ya manzan Allah shin ba ma rika zuwa muna banga banga muna tattare ka ba saboda yanayin yadda mutanen suke wallahi akwai munafikin dan annabi zuciya da gangar sai kirkiri turereniya don ya je ma annabi elbo kuna fahimtar wannan annabi sarkin hakuri ne ni in kai man ramawa zan yi wallahi ina jin kai ma ba da gangar zan dunkula hannu in sauke maka muka miki ba wani abu kawai wa man ita da alaikum fa ta du alaihi dan irin wannan shigantakan ba irin wanda ba sa yi nan nan malami ya zo cikin gari da sallan gawa dole da ya iya fitowa cikin mota ba cikin mota yi saboda me yana da yaƙi ne in ya fito su waɗannan ba masu cutarwa ba ne masu ɗiban tabarraki ne sai su yi mai tsirara ai kun gano wannan sanda zai zo ce masa aka yi aka masa ƙarya duk wanda ya aje sharbin shi a ƙasa motan shehi ta bi ta kai shi ya samu gafara nan da nan yanzu haka wani mai tallan sharbi ne a gefe gaba zai ciniki ba ya kirkiro wannan don ya ga hannun mafi yawanci ba sharbi kaga duk yanda ya sa farashi dole a siya aka yi aka zo yan agaji ba sun kewaye motar fito ya ce yaƙi a ciki ya sallan inda mu ne muka yi haka da ɗane za a ba da wata fatawar a ce ina aka taɓa gano sallah cikin mota maƙiyanku za su yi abu amma da yake ko ba masu surutu ba ne sai ku shiru sai su shiru kuna yi sai su mai da abin abin talla sai ka rabu da su su yi iyakan yinsu in ma kirci ko ka ba ta shekara dubu ɗaya ba shi ne ƙarni goma ba ka ba shi gani duk wanda yawan zina shi to shi ke kan daidai Allah ya sa mu dace. مالي أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال قيل يا رسول الله ألا نحجبك فقال لا النبي دعوهم يطعون أكبي كبر ستاك أفانا دؤمن شغسيتي وطوى قابهم نما إنا تاكاس حتى يريحني الله منهم har Allah madaukin sarki ya hutar da ni daga gare su kuna tsammanin mu ma ba wa mutane abin da ba su so ne ba ma yi zagin da ake mana da cin mutunci mun san masu yi shirin da muka yi shi ma hukuma ne gare su ina fatan mun gano wannan da kyau hukuma ne gare su shi sa ku daina yadda da wai an yi kunyi to nan gaba in aka tashi yin sulhu sulhu zai yiwu ka riga ka yi shi yayi shi kadai to sulhu zai sauki daidaitawa zai yi sauki kuna fahimtar wannan shi za ku rika bude ma sulhu kofa ku daina kulle ma sulhu kofa kai zagi ye zagi kai zagi kin zagi kai zagi tayi tayi kayi ka ga min yanda kuma sulhu zai ansu amma kai aka cutar in an ce kai hakuri shikenan za hakurin naka ne yayi sai ka ce ka hakura ni na ba ku shawaran wannan Allah ku daina Allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokacin nan za mu saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum fitar da wannan bayani a mafita kyakkyawa don mutane su fahimci zamanin su kuma su fahimci zamanin da